الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة وألقى في مسارح أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وأصحابه ذوي الرصانة والحصافة ثم أما بعد وديا تقال تبتا قوبنجي سبحانه وتعالى wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na balaga a cikin littafinmu mai albarka littafin zubdatul balaga wallafar babban malami na musulunci a sheikh muhammad bin abdulaziz nasif hafizahullahu wara'a a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun tattauna akan abin da ya shafi babi na shida na na biyar ko mun tattauna akan abin da ya shafi babi na biyar wanda babi na biyar a shine abin da ya shafi alƙasar ko mun yi babi na hudu da na biyar a taqdim wa ta'khir sannan kuma muka yi albab na biyar alƙasar wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon albabu sadis qalan nazimu hafizahu Allahu wa ra'a albabu sadisu al-insha al'amru wan nahyu wal istifhamu tamannin nidahi yal maramu fa talabul fi'li wa kaffin fahmi محبوب الإقبال خذ مهم خروجها إلى معان أخرى إلا التمني لأداة أحرى babu na shida a cikin wannan littafi namu na balaga a cikin wannan anwa'u ulumil ma'ani wato babu na shida shine al-insha'u insha wato a baya mun tattauna akan abin da ya shafi alkhabar wato idan aka ce al'insha shine ma la yahtamiluhu tasdiqu ma la yahtamiluhu as-sidqu wal kadhib wato abinda gaskiya ko ƙarya ba ta dokan shi mun gane saboda mun tattauna akan alkhabar alkhabar muka yi magana akan salatu maqamat nashku akwai alibtida'i akwai al-talabi akwai al-inkari wanda wannan mun tattauna a baya to kuma idan aka ce al-insha shine umarni ne za a baka ko hani ba zancen ka ce ƙarya ne ko kuma gaskiya ne kaga labari shine wanda in aka baka zaka ce kurai ka faɗi gaskiya ko ka ce akwai ƙarya a cikin zancen to al'insha'u kwa shi ne mala ya hamiluhu a sirku wadda kadib wanda ƙarya ko gaskiya ba ta ɗokan shi wannan shi ne al'insha'u to insha kashi biyu ne akwai al'insha'u ɗalabi akwai gairu ɗalabi to yawancin malaman balaga sun fi rakazawa ɓangaren abin da ya shafi al'insha'u ɗalabi duba da cewa shi ne wanda wato balaga take bayyana a fili karara a cikinsa ghairu talabi a nan malam bai kawo ɗaya ba ma a cikinsu saboda su ne irin abin da ya shafi wato usulub na almada azam da ta'ajjub da sauransu ne to shi yasa bai kawo su ba amma al-insha'u talabi su ne waɗannan ya kawo guda biyar ana wanda yana tattaunawa ne akan su dama yace al'amuru wato cikin al'insha umarni yake shiga ciki idan aka ce al'amuru shi ne ɗalabul fi'ili yumkin an ya kuna minal a'ala ilal asfal wa minal asfal ilal a'ala wa minal musawi wannan umarni duka yana iya zawa ku to idan ya zamanto daga na sama ne ya baiwa na ƙasa umarni to wannan za a ce umarni mun gane da kyau yanzu idan Allah ta'ala ya ce if'alu kaza wannan umarni ne umarnin za mu kallace shi umarni ne na wajibi ko umarni ne na mustahabbanci ko umarni ne wanda yake na tahadidi ko umarni ne wanda yake na tasuya ko umarni ne wanda yake na takwini mun gane kaga amma idan ya zamanto na ƙasa shi ne ya ce wa na sama ya yi kaza ba umarni ba za a ce mishi ana mun gane da kyau ana ce mishi addu'a mun gane da kyau idan ka ce Allah subhanahu wa ta'ala igfirli ka gafarta mu wani ai fili ne a murko ka gafarta mu to amma ba za ka ce ba ka bai wa Allah umarni ya gafarta maka wannan addu'a ce kake irhamni urzuquni if'al bi kaza kai mun kaza to wannan addu'a ce ba wai umarni kake bashi ba amma shi in yace kai kaza to wannan ba wai zancen addu'a bace yake a umarni ne yake baka sai kuma aliltimas shi ne tsakankanin aboki da aboki tunda an yi magana akan na sama idan ya baiwa na ƙasa umarni mai za a ce mishi umarni idan na ƙasa ya baiwa na sama umarni mai za a ce mishi addu'a kaga yanzu idan ma'aihi yana zaune dan shi ya ce amin kaza baba wannan nema ne yake a mishi ba wai wajibi bane ba ya tutse baban shi bane sai ya mishi wannan abu amma idan ma'aishi ce kai a ji a kwashe takin nan wannan umarni ne mun gane da kyau to sai ya zama to yanzu kuma abokinka ne kake so ka ce ya maka abu wannan ana ce mishi aliltimas aliltimas ka nema daga wajen wanda kuke tsara da kai da shi ya maka kaza mun gane da kyau billahi alayka qaddim li kaza ifa albi kaza mai komin ruwa in sha ana shi ma umarni ne ko to amma inda ya sa'an ka ne wannan kana nema ne za ka ce kaman ka ce silbu file imin kaza min fadlika ina buƙatar kaman kaza mun gane da kyau to wajen al'amuru wato baban shi yana ɗauke da abin da ya shafi kamar yadda muka faɗa wato at-tahdid yana zauwa da ma'anar at-tahdid Allah zai yi umarni amma kuma ba dan ya yarda da ka aikata wannan abun bane a zai maka ban tsoro ne dan in ka aikata shi din to akwai abin da ya shirya maka kamar yadda Allah ta'ala ya ce i'malu ma shi'tum kaga yace ku aikata abin da kuke so wajen aikata abin da ake so kaga mutum zai iya aikata abin da bai dace ba to sai Allah ya ce innahu bima ta'maluna basir ku aikata abin da kuke so shi Allah din yana ganin dan abin da kuke aikatawa don haka ba ba za ku tsere mishi ba faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina nara wannan da yace falyu'min da falyakfur ba wai umarni yake badawa ba akan wajibi ne mutum ya zabi ɗaya daga ciki a'a wannan littahadid ne mun tanadi wuta ga dukkan waɗanda suke mushrikai ne waɗanda suka zalunci kawunansu to kuma akwai attasuya umarni wanda yake ɗauke da attasuya shine fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum da haƙurinku da rashin haƙurinku duk ɗaya ne wannan kaga shi ma dai talabul fi'ili ne fasbiru amma sai ya zama to ana ce mashi littasuya ne wannan wannan hayu sai kuma hani hani shi kuma shi ne ɗalabul kaffi kamar yadda za mu gani baiti na biyu zai yi sharhi ne akan wannan baitin na farko wannan ya kawo maka titir ɗin guda biyar ya ce al'amuru akwai umarni wannan hayu akwai hani yana shiga shi ma ƙarƙashin al'insha walistifahamu da kuma neman fahimta shi ma na shiga ƙarƙashin alistifaham tamannin da kuma fatan samun abu gurin samun abu shi ma yana shiga kalkashin al'insha annida sai kuma kira waɗannan su ne guda biyar ya ce hiyar maramu waɗannan su ne abin da ake nema abin da ake bukata a sani a cikin wato al'insha al'insha wa ɗalabi dama guda biyar ya ɗauka al'amuru annahayu al'istifaham attamanni annida'u to shi ne kuma zai dawo kuma a baici na biya maka bayani a kansu yace al'amru shine fa talabul fi'li neman aiwatar da wani aiki talabu al-fi'l tatlubu min akhika an yaf'ala shay'an kana asfala minka to yanzu a lokacin nan umarni ne zaka bashi ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza wannan umarni kenan annahyu shi kuma shine yace kaffin wato neman daina wannan aiki shine talabul kaffi la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku kuskura ku riki yahudu da nasara a matsayin masoya mun gane wannan hani ne ko to hani shi ma idan ya zamanto daga na sama ya zo daga zuwa na ƙasa wannan ana ce mishi annahyu amma in daga na ƙasa ne ya zo zuwa ga na sama wannan ba a ce mai annahayu shi ma dai addu'a ake ce mai mun gane da kyau yana za ka ce za ka yi addu'a za ka ce rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala sufaha'u minna rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana ya ubangiji kada ka damke mu wannan ai hani ne ko to amma za a ce addu'a ake ce mai wannan mun gane idan hani ya zo shi daga na ƙasa zuwa na sama ba za ka ɗauke shi a matsayin hani ba za ka ɗauke shi a matsayin addu'a addu'a kake rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amin rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina amin wannan duka addu'a ne ba za a ce mai hani bane mun gane da kyau saboda Allah subhanahu wata'ala ba za ka hana shi abin da ya niyya ba wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi Allah ta'ala shi ne kuma huwa sari'ul hisab ya fa'alu ma yuridu kuma baya jin tsoron abin da zai biyo baya magana da kyau fala ya khafu uqbaha Allah baya jin tsoron me zai biyo baya idan ya zartar da hukuncinsa ya maka dadi bai maka dadi ba wannan ta rage gare ka kai imani da kaddara baka yi ba ta rage gare ka rashin imaninka da kaddara bayan abin ya faru da kai kuma hallo zai janyo maka wani bala'i mun gane da kyau shine annahyu shi ma yana shiga yana da kwai wato nau'i-nau'i ne hani akwai annahayu allazi ya dullu alal tahrim wanda yake nuni akan alkaraha to wanda duka gashi na cikin alkur'ani idan mutum yana karantawa zai yi ta gani la taf'alu kaza la taf'alu kaza la taf'alu kaza ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba adhafan mudafa haka ne ko kada ku ci dukiyar riba wannan hani ne daga Allah subhanahu wataala kai tsaye to kaga wannan hanin ba za ka ce ba ai ba haka bane ko ka ce wa yaro ka ce la tadkhul baiti kada ka shiga gidana wannan zai ce ka faɗi gaskiya ko ƙarya ka faɗa shine wannan insha'i kenan dama jumla imma ta zamanto jumla khabariya imma jumla insha'iyya jumla khabariya ita ce ka zo da ita yadda kana ba da wani labari jumla insha'iyya ko ita ce wanda take ɗauke da addu'a shi yasa akwai jumlolin da za a gansu a haka waɗansu daga cikin malaman nahu su ce jumla ce insha'iyya waɗansu ce jumla ce khabariya ina da kyau irin wa idza ma unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'dina hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum waɗansu na ganin cewa jumla ce khabariya sarrafa Allah qulubahum ai Allah ta'ala ya riga ya juyar da zukatansu ba za su yi imani ba bi annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane ne wanda ba sa fahimtar komai in banda dauda da datti to waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa wannan jumla ce wanda take insha'iyya jumla ce du'a'iyya sarrafa Allah qulubahum Allah ta'ala ya juyar da zukatansu wannan addu'a ce ake musu mun gane da kyau kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi na salama ibn al-akwa lokacin da ya ga wani daga cikin mutane yana cin abinci da hannunsa na gume ce kulbi shi malika kulbi yaminika yana ci da hannun shi na gume ce kulbi yaminika ka ci da hannunka na dama ya ce la astati'u ya rasulullah ba zan iya ci da hannun dama ba qala lasta da'ata sai kada Allah sa ka iya ci kaga wannan lastata'ata a ba za ka iya ci ba to kada Allah sa ka iya ci wannan jumla ce wanda take insha'iyya mun gane da kyau kada Allah sa ka iya ci sai ya zama to mugunyar addu'a ce a gare shi mun gane kuma hakanan cikin suratul tauba din dai akwai guraren da za ga cewa sun zo su a hakanan din irin suna ɗauke da jumla insha'iyya suna ɗauke da jumla khabariyya waɗansu daga cikin malamai suna ganin jumla ce insha'iyya waɗansu kuma suna ganin jumla ce khabariyya ya halifuna billahi ya halifuna lakum li tardu anhum fa in tardu anhum fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin kafin ta sayalifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim li tu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'awahum jahannam jaza'an bima kanu yaksibun to nan ma akwai waɗanda suke ganin cewa akwai jumla insha'iyya ko jumla khabariyya mun gane da kyau ah to shine kaf kenan ko fahamin sai kuma wato al-istifham shine neman fahimta neman fahimta yana da kwai wato addu'a nashi wanda ake yi da shi ko neman fahimta akwai irin su hal irin su alhamza irin su ma irin su man irin su ayyun irin su aina irin su kam kaifa anna mata wannan dukkaninsu suna daga cikin wato suna shiga babu na al-istifham neman fahimta kaga lokacin da zaka nemi fahimta akan wani abu yan abun wanda yake mabucin adadi ne zaka zo da kam ne ba za ka zo da halba ko ka zo da alhamza mun gane da kyau yanzu lokacin da ka ce kam adaduku aka za ka buɗa ku? ku nawa ne wannan kam ana zauwa da ita saboda litarifil adad saboda sanin adadi kam labistun fil ardi adada sinin hal ita kuma ana zauwa da ita ne saboda neman fahimta akan wani abu wanda yake ya shige maka baka san da shi ba hal ja a fulan wane ya zo shi kaga ba kowane lokaci bane zaka zo da hal in kana so ka faɗi ka ce wane ya zo shi akwai gurin da zaka zo da a alhamza kenan akwai gurin da zaka zo da hal a ja a fulanun ko hal ja a fulanun kowane yana da kai gurinsa wanda fahimtar hakan din yana da mahimmanci su yakin zance shi zai fa'idantar da abin da kake so ka faɗa hal a fulanun a fulanun kaga dukkanin su suna fa'idantar da me shin wane ya zo to amma kowanne akwai gurin shi da zaka yi amfani da shi sai kuma man da ma man ta yawanci ana yin amfani da ita ne lil alim aqil mutumin da yake da hankali shi yake cewa man ka ce man ma'aka wa ke tare da kai a ga wannan istifami da ku turido an ta'arifa allazi ma'ahu kana so ka san wa ke tare da shi man ma'aka to in kuma za ka ce me a wajenka ko misali ka zan kayi wani da tebur a gaban shi tebur a gaban shi amma baka san ba lemu ne akan tebur din ko ko a'a mai ne isansu ne ko kuma mai ne irin na na sha na gyada shi ne suka ce ma za inda ba za ka ce mishi ba man inda ka kana ce mishi man inda ka sai ya fara waiwaya ma indi ahad ba kowa a waje na ce la inda ka ashiya ce la mafi shai sai ya ce mai mafi shai ne ce maka man inda ka ainihin nuna kan wa yake wajen ka cikin masu hankali kenan amma ya ce maka ma za inda ka yana nufin me yake wajen ka yanzu menene a wajen ka yanzu ba yana nufin suwa ne ne a wajen ka ba dan yana so ya ce suwa ne ne a wajen ka ba zai faɗa maka wannan ba zai zo ne da man in ya ce maka ma za inda ya zanka sai ka ce mai to amma ka ce mai albanzin ya san su ne nake saidawa ka ce mai azait mai ne wanda ake amfani da shi kuma ka ce mai alma ruwa ne kawai ka cika a cikin kwalabe kaga dai kowane ga faɗa mai daga cike don ya san wanne ne a wajenka mun gane da kyau to kuma lokacin halwa saboda gudun kar mutum ya fada cikin matsala kaga la'alla kwalbar da ake sai da isansu za a iya sai da giya da ita sai ya gane abin da yake wajen shi dai wannan lokacin da yake so ya istifhami kan abin da yake wajen ka wanda ghairul aqil ne sai kuma ayyun ayyu ita ma ana yin istifhami da ita ko ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya cikin jama'ar nan guda biyu wacce ce tafi alkhairin matsayi wacce ce tafi kyawun jama'a mun gane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala faɗa sai kuma anna anna ita ma ana zawa da ita saboda kai istifhami akan abin da yake wajen wani anna laka haza ta ina wannan abin ya zo maka min aina laka haza ya ka wannan abin ya zo maka kaga wani littafi a hannun wani kaga bugan da kasar Egypt ne ka ce min aina laka hadar kitab anna laka hada ta yaya wata wata hanya wannan littafin ya zo maka ce to na siye shi sai aka doro shi akan kogi a cikin kwalokwalo a kashi kwana arba'in da wani abu ya doka sai na je na amsa kana ya ce al'an ana aidan uriduhu kam kamishtare ta hu bi kamishtare ta hu ishtaratu bi kaza sa'ad fa'ala kal mablagh thumma tursil ila alladhi arsalahu ilayka ba'da shahrayn ati indak li li akhdhi alkitab to shi kenan ba matsala shi kenan ya baka mablak ka aika wa shi wancan sai ya turo irin wannan kin littafin kuma bayan wata biyu shi ya zo ya wuce kayan shi in sako ya isu kaga wannan faham ne shi ma yana daga cikin wato adwatu listifham sai kuma irin su kaif kaif ita kuma bisu'ali anil hal yanayin da ake ciki kaif anta ko ya kake ana ganga ka dai wani sakarayi lafiya ma ce alhamdulillah ana mariyam ana lafiya ba na jin daɗi ne shi yasa aka ga dan nayi wani shabe-shabe a ga idan ka ce kaif ya haka ta faru irin ko misali wani ya zo ya ce maka ayi kuɗi ya kare ko kuma da ka ba su kuɗi ka yi tunanin ma sai ma sun dawo da da ragowar kuɗi sai ce ayi gada an faƙnahu mun kashe kuɗin nan gaba ki ɗaya ka ce kaif ya haka ta faru kuɗi mai yawa kamar haka kun kashe shi haka za ka zo da mai kaif wato wannan duka yana daga cikin wato abin da za ka sako shi cikin alistifham kenan mahabubin sai kuma tamanni tamanni shine fatan samun wani abu wanda kake so ko to shi tamanni za ka iya yin tamanni abin da ba zai yi ba ma la yumkin husuluhu abin da ba zai yi ba ya samu irin misali yanzu dattijo wanda ya shekara 80 ya ce ina ma dai a ce yana cikin kuruciya yanzu ana gani in ya da yake ciki ba zai koma cikin kuruciya shi ba irin wani mawaki da ya ce alalaita shababa ya udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu ina ma dai a ce kuruciya za ta zo ta in ba ta labari abin da hulhula ta mun ba ta kyauta mun ba to kaga ina gani in ya zai dai ya samu ya samu menene ya shafa a kan shi ya ci wannan ya ci wannan ba zai dawo ba cikin kuruciya yanzu an huce kawai in an girma a san an girma to attamanni yana da kwai addu'a wanda laita ita ce ummul bab mun gane da kyau akwai irin su la'alla la'alla litaraji ita ma tana shiga ciki irin su law irin su hal akwai lokacin da hal ita ma take daukan ma'anar wato al-istifa take daukan ma'anar attamanni mun gane da kyau yanzu laita ita in aka zo da ita yawanci abinda ma la yumkin husulufu ne amma ana iya zauwa da ita ga ma yumkinu husuluhu bi usrin abinda zai iya yiwuwa ya tabbata amma sai an ci wahala misali kaga wani bungurumin jahili kace laitar jahila aliman amma dai a ce wannan jahilin malami ne to kaga zai iya yiwa ya zamanto malami amma fa sai an ci wahala mun gane da kyau walau tara idh wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin kaga lokacin da aka jefa kafirai cikin wuta ne za su ce ya laitana nuraddu dama ma dai a ce za a mayar da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin idan aka dawo da mu duniya za mu canza yanayin da muka kasance a kai a lokacin da muna duniya ayoyin na ubangijinmu da muka karyata su a da ba za mu karyata su yanzu nusaddiqu biha sannan kuma wa nakuna minal mu'minina ba za mu kasance ba cikin mushrikai za mu kasance cikin mu'mini kaga wannan talabu ma la yumkin husuluhu ne ai duk wanda ya tafi lahira ba zancen a ce a dawo da shi duniya inda ana haka ai da duk waɗanda suka yi tambada a duniya to idan aka yi su lahira za su nema a dawo da su duniya don su gyara idan suka gyara kuma suka koma to ai ba fa'idar a ce ma azabar ta wannan amma da ya zama to wanda ya tafi kawai ya tafi wannan shine ka'ida ko to laita ita ana zawa da ita ne in dai aka zo da laita to ba abu yayi kamari ne laita ibrahima zaniyun wani dan uwanku ne yana da sanyin alheri amma kuma talaka ne kai na mama dai a cewa ne yana da wadata da mun ji dadin mu to ba shi da zaga ba lalle bane kuma ya zama to ya samu wadatar kafin ya koma ga Allah a wannan ma yumkin husuluhu bi usrin ne yana abin da zai iya wa ya samu amma kuma sai an ci wahala laita kenan ita in aka zo da ita zai iya yiwa abin yayi amma kuma sai an gurzu sai an ci wahala sai kuma lau lau ita kuma wani lokacin ma'anar da take ɗauka tana ɗauke da irin ma'anar laitar mun gane saboda ita ana ce da ita harfin tina'in limtina'in harfin tina'in limtina'in wato ita lau ana zauwa da ita ne saboda hannuwa ga wani abin da yake hane lau ja a fulanun la'akaramtuhu kaga karamcinka baka yi shi ba saboda rashin zawar wanda kace da ya rashin da ka karrama shi law jaa fulanun la akramtuhu da ma a ce wani ya zo shi na girmama shi law tazawwajtu la ishtaraytu daran da a ce na yi aure da ni ma yanzu na su gida law darastu fil jami'a la sirtu daktoran ai wannan to da na yi karatu a jami'a da na zama daktor ka gani wannan to bai karatu a jami'a ba kaga lau ita dama ana zawa da ita ne harfin tina'in limtina'in mun gane gashi nan misalai da dama sai kuma la'alla ita ma la'alla ana zawa da ita saboda fata mun gane da kyau gashi nan alkurani a gurare da dama Allah ta'ala ya kawo su misali la'allahum yarji'un ana sawa ran ina ma ma dai a ce sun dawo hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sai kuma hal hal a baya mun yi magana akan tana shiga cikin al-istifham go to kuma ana zauwa da ita ɓangaren abin da ya shafi littaman ne a zo da ita littaman ne kama ana zauwa da ita ne saboda ma la yumkin husuluhu ko ma yumkin husuluhu amma bi usri abin da ba zai yi ba idan da kafirai za su ce fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana ai ba istifhami ba suke yi yanzu suna ce ina ma dai a ce ma muna da wanda za su cece mu saboda kaga ash-shafa'atu tahsul akwai waɗanda za a cece su to amma mushrikai suna daga ciki ba sa daga ciki amma ceto din asalin ceto akwai shi waɗanda suka dace a ceta su ne ake ceta to sai suke cafa hallana min shufa'a ina ma ma dai a ce mu muna da waɗanda za su cece mu fa yashfa'u lana su yi mana ceto aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko a mayar da mu duniya ma'aikata irin aikin da ba shi muka aikata ba a lokacin da muna duniya mu canza wato alƙibla mu canza akala al'iqbal sai kuma annida shi ne al'iqbal wato fuskantarwa fuskantowa shi ne annida annida rufin nida guda nawa ne na'am hurufun nida haruffa wanda da su ne ake kira Na'am. Mm. Mm, Uku. Wa. Wa. Hudu. Ai. Biyar. Na kwaye, eh? Ha. A babu ha. Mm? Mm. Ta ai ha wannan ba wannan ba ne. Mm. a harfi tambihi ne na na'am na'am wa zaidu eh a to waɗansu daga cikin malamai suna ganin hurufin nida guda biyar ne gane da kyau ya aya ai alhamzatu a sai kuma haya su guda biyar ne haya kenan ba ha ba mun gane da kyau haya wana diman tad'u bi ya au bi aya au hamzatin au ai wa in shi ita haya haka wato al-Imam al-Hariri ya faɗa a cikin littafin Samulha a baiti da ya kawo maka dukkanin su guda biyar din wana diman tad'u bi ya ya fulan ya Imam Zaid au bi aya aya fulan mun ga da kyau au hamzatin ko a fulan au ai ko ai fulan wa in shi ta haya in kana so ce haya mun gane da kyau mun gane ba wara a sako wara a sa wa karba abata to wannan waɗansu daga cikin malamai suna sa shi ne cikin musamman bangaren balaga suna saka shi ne bangaren abin da ya shafi attamanni mun gane da kyau yawwa saboda wayo ciwon kaina shi yasa mala ya ce wa kuma ya ji ba a ce ba wa da aka ce ya mun gane da kyau to al-iqbal shine fuskantowa kace a fuskanto ka wannan kaga ya rajul kaga wannan ba zai ce bakariya kake kaga wannan yana daga cikin al-insha kenan a fulanun to waɗansu daga cikin malamai suna ganin waɗannan hurufin ne daɗin dukansu ba za ka musu zubin goro ba kowane lokaci ka ga dama ka yi amfani da wanda kake wasu idan mutum yana kusan ka ga kai gashi da za ka ce a fulanu eh ka ce a fulanu mun gane da kyau in tsakankanin ka da shi akwai mutum biyu ko ku sai ka ce ya fulan mun gane da kyau amma in ya zama tsakankanin ka da shi da ɗan tazara kaɗan sai ka ce a ya fulan a ya maron adirkini kai na titin nan da ala zo ka hoto ka tsinka wani a cikin a kan titi kai ɗan ka hanyar can yaka to sai ka ce a ya fulan mun gane wanda kuma yake can nesa sai ka ce haya mun gane da kyau yawwara da wanda haka waɗansu daga cikin malamai suka kasa su na can nesa alba'idu sai ka yi amfani da haya saboda aɗin ba za ta ji ba da cewa amma in ka ɗaga muryar saboda ha'un ne ha daga can ma zai je kai ka ce haya taho ka zo ka mun gane da kyau a ya ai ya a su guda biyar ne ko yawwara khuz muhim khuz muhimmi malam yace ka amshi wato waɗannan abubuwan waɗanda suke masu muhimmanci ne a wajena kamar yadda kuma masu muhimmanci ne a wajenka mun gane da kyau wato ya faɗa haka saboda darura shi'iriya yace khuz muhimmi ka amshi abubuwan da suke da mahimmanci a wajena hakanan masu mahimmanci ne a wajenka kai ɗalibin ilimi mai karatun balaga mun gane waɗannan su ne guda biyar ɗin da ya kamata amurka da kyau al'amuru annahayu alistifahamu tamanninin nidahi yalmaramu mun gane ya ce to khurujaha ila ma'anin ukhra illa tamanni li adatin ahara wato khurujaha ila ma'anin ukhra to waɗannan suna iya fita daga waɗannan ma'anonin da ka gani zuwa ga wata ma'ana ta daba an gane da kyau yanzu misali alhamza tana daga cikin huruful istifham go shikenan yaranka kana ce mishi ya daje yayi karatu ya daje yayi karatu amma sai yake ganin kawai abun wasa ne in ya tashi ya fita ya je gurin abokan shi su dora shayi ya je a yi kwallo da shi halmesi ake ce mishi daga ƙarshe da aka yi jarrabawa sai ya ga sunan shi shine na ƙarshe yanzu yana kuka yana baba Allah ya isa wallahi ni wannan mushin da ni da shi gaskiya ko alahira bana ya yi mushin ya ce ya aka yi sai yana nan yanzu kawai ya cuce ni a yana ya cuce ka aka yi aka ce wani ne na ƙarshe ce to alama an sa haka ba maka nasiha dama ba maka ba faɗa akan ka tsaya ka yi karatu ai bai cuce gaba kai ka cuci kanka kuma in ka mai Allah ya sama kanka za ta dawo wanda suka yi karatu ba gansu ba a wa'il a wa'il to an talasta min al'awwalina wala min al-mutawassidina wala min al-akhirin anta kai sifir ne ba an gane da kyau kaga wannan anan ya mai fada ne ya mai fada ne yanzu ta fita daga wato can al-istifham din nan irin kaga mutum ga shiga kamar shi kace kai mutum ne ko aljanni wani abu istifhami ba kake nema kaga mutum ne amma kuma sai kaga yanayin nashi yayi wannan sosai ya yi matsala sosai irin ko mutum ne wanda ya yi muni da kyau ce mutum ko aljan kuma ka san mutum ne wanda aka gaba istifami kake nema a wajen shi ba ko kuma irin mutum ya ga wata mace wanda ta yi ta haɗu shi ne wannan mutum ce ko rana ce ko wata ce a wani na gaba istifami kake ba ko khurujaha ila ma'anin ukhra wadannan dukkanin suna iya fita zuwa ga wata ma'anonin na daban wannan yanda iya balagar ka iya wato sanin balagar ka iya yanda zaka yi amfani da shi ina ko a Hausa ga akwai abubuwa da yawa wani ya kiraye ka ka dade rabon da kaga lambar shi rabon da kaga ya kira ka karba ka ce wai wane ne ka san wannan ne ko amma zaka ce wai wane ne wannan saboda mamaki kan kiran da ka gani nashi to wannan shine za ta iya fita zuwa ga wata ma'anar ta daban amma dai asali su ne ga yanda suke suna al'amuru shine talabul fi'li annahyu talabul kaffi al-istifhamu talabul fahm at-tamanni shine talabul mahbub sai kuma an-nida shine al-iqbal to amma zaka iya ganin wani daga cikin waɗannan harufan ya fita daga yanayin da ka saba ganin shi ya maka amfani a wani guri aka ce to malaman balaga ai su ma sun yi kuskure to dan ya gaya maka ka san da cewa zai iya fita daga yanda ka saba ganin shi kuma in ya fita daga nan din shi ma balaga ta sa ya fita mun gane da kyau ba wai ta wata hanya bace fita balaga ce ta sa ya fita daga nan iya zance kenan in mutum ya fito daga wannan usulubin ya shiga ta wancan ya fita ta can wanda shine usulubi mai kyau kenan illa tamanni li adatin ahra wato face dai at-tamanni attamanni wanda ya zo shi da harafi da adati na laita duk inda ka ga laita ba ta fita daga ita yanayin ta kawo laita kawo littamanni ce ita ita kare ce li'adatin ahara amma ga waɗansu adwat su suka fi dacewa da su shiga cikin wani guri ba tare da sun takaita ba akan attamanni ɗin laita ita kaɗai ce cikin attamanni ba ta faɗawa wani guri amma kowaɗansu abubuwa za su iya gangarewa daga yadda suke kunga hal tana shiga cikin attamanni go kamar yadda tana shiga cikin mai alistifaham la'alla a nan mun kawo ta cikin attamanni wanda ita yawanci tana shiga ne cikin wato attaraji yawwa mun gane ku irin su hal hal ka gani cikin attamanni da alistifaham ta dogo to za ka ganta wataran cikin ma'anar kad tana dauke da ma'anar kad ko hal ataka hadithul gashiya qad ataka hadithul gashiya mun gane da kyau to amma laita dai inda ka ga laita inda zaka fassara ta shine laita ina ma ma dai ko da ma ma dai wannan shine littamanni kenan in dai ba ita kadai ba in dai ba ita ba to sauran kowanne zai iya gangarewa daga kan wato gidan shi ya fada wani gida kuma wannan kin balaga take sawa haka shi yasa idan mutum yana karatu idan ya ga wata kalma ana an bata wata ma'ana ya ganta a can gurin an bata wata ma'ana to ya bibi siyakin zancen lalla inda za a bata wannan ma'anar a wancan gurin a bata ma'anar wacce a wannan gurin ba za ta bada ma'ana da kyau ba mun gane da kyau to yana ga wannan shine karshen albabu sadis wanda mun sha takaice amma insha Allah ta'ala idan muka shiga cikin littafin yatul ma'ani wal bayan za mu ƙara faɗaɗawa saboda abin ya fito fili ƙarara insha Allah abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik